الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi 26 ga watan safar ijar mazan Allah sallallahu eh 26 ga watan safar ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 27 ga watan Nuwamba shekara ta 2016 wannan shine kasan na 68 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al'isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali a shafari allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muke ƙarƙashin bayanin da malam ya ɗauko mana dangane da mawkif na malaman shi'a al'isna a shari'a shi'ansu zagzaki shi'an su komeni shi'an wannan zamani na yau menene aqidansu dangane da cewa alkur'ani an canza shi ko an musanya alkur'ani ko kuma an birkita shi mecece asalin aqidansu da kuma manufansu to mun ji kashin farko da suke musa wannan aqidan mawai ba ta a cikin littattafansu wanda ya fi kowa kokarin musun sai gashi kuma ya zo da aya ma yana cewa qur'anin ne a ciki ma har yi ma Allah ƙaryen da Yahudawa da Nasara ba su taɓa mai ba ya ce Allah yana da ɗa ɗan ma ba ɗaya ba ma ‘ya'ya ne masu yawa Allah ya haifa kuma yi ma Allah ƙarya cewa wai Allah ne ta jalli a jikin Ali kasantuwan Ali in yi je tarawa da iyalan shi wai ba shi ke yi ba wai Allah ne da kanshi ku gane wannan muguwar magana da suka gaya ma Allah ko kiristoci ba haka suka faɗi kan waɗanda suke cewa alloli ba amma su shi haka suka faɗa shi sa in kana son ka zama kirista kana tsoron a kashe ka ka shiga shi'a duk ɗaya ne mun gano wannan da kyau ko duk ɗaya ne shi za ke ganin komi nasu ma da kiristoci suke suna tafiya ana mazahara ana halaloya ana kiran jesus duk ɗaya ne allah shi kyauta alkismu tsani kashi na biyu daga cikinsu shi'an zamani dangane da wannan aƙida itarafu bi wujud at-tahrif fi al-Qur'an sun ce gaskiya ne Qur'anin nan fa ba fashi bane an ba canza shi fa duk abin da aka faɗi cikin ruwayoyi malaman su na barko suka ce haka yake walakin hawalu tabririhi sai suka kokarin su kubutar da al-Qur'ani daga mugayen aqidin imaman su da kuma malaman su na farko fasinfun minhum daga cikin masu kokarin wannan kanakanci da kwaskwarima da gyare-gyaren akwai wanda ya ce bi anna riwayatit tahrif riwayoyin da suka zo suka ce qur'anin nan canjenje ne da ifatun shadda ruwayoyi ne masu rauni kuma ruwayoyi ne shazzai da basu tabbata ba wa akhbaru ahad kuma sai ne ahad la tufidu ilman wala amalan ba su sa a aiki ko ilimi da su fa imma tu'awwalu ko dai ai musu ta'wili bi nahwu ma'tabar ko bin nahawi min itibar na abin da zai iya ɗauka ka gazgata a ranka au yudrabu bi haljidar ko a maka su da bango kawai a watsar da su yanzu kaga kidan shi'a dangane da hadisai ahad daidai ki da kidan mu'tazila da sa asha'ira wannan yasa za ga duk wanda yake da burbushin aƙida mummuna koya take yana iya yadda da abokin shi da wannan ƙazantar na ƙirin ita ke jin shi an gano wannan ƙazantar ke jin shi sai ce to yanzu a ce 'yan shi'a kaza ne 'yan shi'an nan ba suna sallah to me amfanin sallan ɗan shi'a mun gane shi da yake sallah akan ƙasan wata ƙasa kun fahimci wannan da kyau ku shi da sallan sai ya ga dama sai mahadi ya zo kana gaya mutane wai yana sallah Allah ya kiyaye wannan magana sun faɗe ta cikin littafin aslu shi'a wa usuluha shafi na 67 sai ma'ala ya ce a ta'alik to mu ma muna da magana ai ma za yu jibuna amma yuraddiduhu kibaruhum to me za su faɗi dangane da maganan da manyansu suke nanata ta min alqawli bistifada cewa maganan canza alkur'ani magana ne da kowa ya santa wa tawatur akhbar kuma hadisai sun zo mutawatirai ne ba ahad ba wa qu'ut tahrif wa naqas wa ziyada fil qur'an suka ce duk an caccanza ayoyin alkur'ani an rage wani bangare wani kuma an ƙara ne kun gane wannan me za su faɗi dangane da wannan maganan na malamansu na dauri kun gane wa marrawa riwayatit tahrif kuma me za su faɗi ga wanda ya roeto hadisan da ke cewa Kur'ani canjajje ne an canza shi ba shine na Allah ba wa azhara imanihi bihi kuma ya fito ya bayyana ƙarara imanin shi na kan wannan ne la yajuzu an yuthaqa bihi yanzu bai halatta amince da shi ba kenan eh wa taqadaha kuma ya kudurce wannan to suna son su ce bai halatta wannan an yuthaqa bihi a aminta da shi ba kenan in haka ne shi kenan mun huta duk imaman shi'a kaf suna da wannan aƙidan kene yanzu ba amintattu ba ne duk da ifai ne da wancan maganan na baya da suka faɗa kun gano wannan da kyau ku ƙoƙarin ai gyaran gira ne sai aka rasa idan kun gano wannan ƙoƙari a zo da abin da wai za a ce a ahalu sunna ne suka kirkiri wannan to dai gashi nan baje baje cikin littattafansu to a ce da ifai ne to shikenan wanda ya roto da ifi shi kuma ya sunan shi kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma suka kudurci suka ce mata watiri ne har suka mutu a haka kawai sai ku guzo shekaran jiyan nan sai ku zo sai ku ce mana wai wai wai maganan ba haka take ba bayan a imma duk a haka suke duk ayatullah ayatullah ku haka suke je ba ga ayatullah abdu husain al-najafi ba ya yunkuro da karfin shi ashe da tabo a kafan shi mun gano wannan da kyau ku wai shi zai iya gyaran nan ya taka tabo ya bata yara Allah madaukin sarki ya kiyaye wa sannafa thanin yaqul nabi sai ya rubuta nashi littafin yana cewa ko wasinfu thani sunfi nabi na cikin na masu kokarin koskorima da kwaskwas suka ce bi annar riwayat sabita kai ƙarya kuke yi ruwayin ba zai ife ba ne ruwayin tabbatattu ne kura da ci kura suna cin junansu ne ruwayoyin nan tabbatattu ne walakin al-murad fi kathirin min ar-riwayat at-tahrif sai dai da yawa daga cikin riwayoyin da zaka zo ka ji cewa wai an canza al-qur'ani min qaulihim alaihim salam maganganun imamai ne su ce kaza nazala kaza ya sauka huwa tafsir bi hasabi tanzil haka ya kamata a fassara wajen fi maqabil batn watta'awil a ɓangaren baɗinin shi bayanin da kuma fassara kun gane wannan da kyau ku kun za ka imamansu da marasa kunya da ake sawa a gidan rediyoyi suke faɗi ai wannan maganan da za ka zo ka ji sun faɗa ai fassara ne kun gane wannan da kyau ku gaji mutum ya ce wallahi haka za na zalat dama ƙur'ani yana sauka da tafsiri ne kun gane wannan dama shi Kur'ani yana sauka da tafsiri ne ku tambayen mana su ƙidahu mai kyau ku zo ku faɗi aƙidanku aƙidanku na kafirci cewa ba ku yadda da alkur'ani ba sai ku tuba ko ku ce gaskiya wannan aƙidan haka take amma kuma gaskiya kuna ku shi'an yanzu kun tsame ta daga nan kamar yanda aka samu shi'an kaduna da kano sun ce su sun tsame kansu daga wa daga sahibul baro su ba ruwansu da wannan ka bayyance wannan da kyau ko to ga wannan wani abu ne na an ga wuta ne to a kalli irin wannan wutan mana a tabbatar da banna ne ma ban da rashin kunya da kin Allah dan shi'a ne zai nuna maka taqiya ka yadda me bambancin zagzaki da su sala zaria ko su hamza lawal me bambancin su ɗaya ne duk ɗaya ne ba wani bambanci kamar ɗan salafiya ne ce maka yana da bambanci da ɗan izala ƙarya yake yi sai da kawai ce kila bai zuwa wa'azin ƙasa in an yi amma dukkansu sawa'a duk abu ɗaya ne sai dai kila ba maki wannan ya ɗan yi gaba in ya ga hadisi bai rawan ƙafa shi kuma wancan yana ma hadisi yanga ka fahimci wannan shi kenan kawai shi ɗan salafiya duk inda hadisi ya zo kawai alal ainihin ra'as dama wannan yake jira shi ko wanda ya zama sakarai zai ga hadisi karara na annabi wai sai ya aji sai ya ce malamai sun ce inda dan fodiyo na duniya yanka ka zai wallahi wallahi dan fodiyo sai ya yanka ka a ce annabi ya ci wai ga koma kana cewa wai wane ya ci bayan a cikin hidayatul tullabi yana cewa idan hadisi ya tabbata la yusamma mazhaban li ahadin ba cewa mazhabin kowa ne duk wani mai addinin musulunci dole ya bi kai ga karkacewa an cewa hadisi ya annabi ya ce wai kana cewa wai wane ya ce kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai yake cewa wai wannan fassara suke ya faɗi wannan a cikin tafsirin mizan al-mizan fi tafsirul qur'an mujalladi na 12 shafi na 108 kalamun fi anna al-qur'an masunun an at-ta'rif fi fusul cewa al-qur'ani wai an tsare shi daga duk wani canje-canje ya kawo fasali fasali na ta kokarin kare al-qur'ani al-fasl thani a fasali ne biye faɗi wannan na Muhammad al-Hussein at-ta'a at-tabatabai shine zazzake shi a tabtabai at-tabatabai shi kuma da yake da turanci yake karanta yace tattabai to ba ne kuma kaga ta za su samu shi ko tha to sai ce tattabai at-tabatabai ne sunan kajin da ake faɗi in ka fito sai ka koya jama mun gano wannan da kyau ko ƙarya ne aka yi ba muna da kasa ɗin ba ba haka suke cin mutuncin sabon manzo Allah mu cin mutuncin shi muka yi abin da ya faɗa ne muka faɗa an gane wannan ko ba gane ba to at-ta'aliq to ita ma wannan sai an yi ta'aliki hazal qawlu ta'kidun li qawlihim fit bit tahrif ai wannan maganar ma nasu yana karfafa ma qur'anin an canza shi ne ai ai wannan maganar ma ita ke karfafa canza alqur'anin ai walaisa difa'an anhu ba kokarin tunkudewa suke yi ba ka sa akwai mutumin da zai kokarin ciro ka a rijiya kuma ya ƙara tura ka mun gano wannan da kyau ko to shine abin da mai miza ne yi fa kaifa yakunu tafsirus sahaba ta ya za a ce fassarar sahabban annabi ta harifan fi nazar hadhihi fia wai shine canza alqur'ani amma tafsirin su yan baya shine fassarar alqur'ani daidai wa tahrifu shaykhu qummi kuma fassarar malaminsu ƙummi wa kulaini wa majalisi lil qur'an da waɗannan manyan malamansu na dauri da suka yi ma alqur'ani a ce huwa tafsir wai shine tafsirin kwarai kun gano wannan da kyau ko ya za a kauda tafsirin sahabbai a ce wannan tafsirin mizan shine daidai kun gano wannan kuma fassarar waɗannan manyan malaman nasu su karara a ce wai shine daidai ba na sabon manzon Allah ba wannan ya nuna cewa an yi tarifin kenan kun gano wannan da kyau ko sun tabbatar da tarifin ba wanda ya kora tarifin a cikinsu shi yasa wata maganar sabuwa ya kamata su ɗauko su yi ba wannan shiriritar ba ku gaya masa haka wa simfu thalis kashi na uku min shiyuhi shi'atihim daga cikin maganganun malamansu ya ƙulu yana cewa bi annal muradu bi zalikan nasakh wai a wai ana gaya maka ai su waɗannan awayin da ke da tarifin da ke da waɗannan abubuwan an shafe su ne to na ba dai wannan kuka rike ku zauna lafiya aw da kunu mimma nusikha tilawatuhu ko kuma an shafa tilawan amma hukuncin na nan kaga an ƙara faɗa wannan ramin kuma innahum lafi qawlin yufaku anhum man qutila al-kharrasu Allah ya tsine masu kintace faɗi ai al'adadu za'idi amma fil ƙur'an yana daga cikin adadin ƙarin da ya zama a cikin alƙur'ani wai an shafa wannan ne wannan maganar sun faɗi a cikin kitabul wafi mujalladin tara shafi na 1281 da kuma jizi na bakwai shafi na 989 babu tilafil ƙira'at wa adadul ayat komi fa suna da nasa fa wani addini ne daban wanda ba na musulunci ba fa shi'a wanda bai gane wannan ba ku wala zai ta rayuwa yana bata mu kanshi lokaci shi'a ba addinin da annabi ya zo da shi bane kwata-kwata addinin yahudawa ne aka zo cin kasuwan shi kawai a cikin musulunci shi yasa za mu ji alkasima a karatunmu na gaba za ku je inda malam zai bi maganganun da suke faɗi guda uku diye nike su ko kuma mu ce salin alin Allah madaukin sarki ya taimake mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum